أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha takwas ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya wanda shi ne ya dace da ashirin da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa muna kan aya ta arba'in da takwas ko arba'in da bakwai za mu tashi a cikin wannan tafsiri mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah ta'ala da ke sabuwar gandu yau muna darasi na takwas a cikin suratu Yusuf alaihi salatu wassalam in za ku iya tunawa a satin da ya gabata mun tsaya ne akan lokacin da wannan sarki da ya daure annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sarki da ya daure annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya yi mafarki ya tambayi 'yan fadarsa cewa ya yi mafarki yana buƙatar a fassara masa suka ce su ba san fassara wannan mafarki ba sai wannan yaro nasa da aka fito da shi daga kurkuku sai ce shi ya san inda zai je samo labarin wannan mafarki ya ce a bashi dama ya tafi ya je ya samu annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ba shi labarin abin da ya faru ya ce yusufu ayyuha siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamuna ya tambayi annabi yusuf fassara mafarki annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya kuma gaya masa fassar zai gaya masa fassar lokaci ya kure mana to sai mu ji me ya faɗa mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون mafarkin sarkin shine yayi mafarki ya ga shanu guda bakwai motsatsu busassu kafi zuru sai kuma ya ga ƙosassun shanu guda bakwai masu ƙiba suna cinye waɗannan dabba ta ciyar wata dabba sannan ya ga zangarniya sannan kuma guda bakwai su ma kwarashar wasu kuma busassu menene fassara wannan mafarki annabi yusuf ya fassara musu yake cewa waɗannan shanu guda bakwai masu ƙiba da kuma zangarniya guda bakwai kwarrashar kinaya ne na shekaru guda bakwai da za ku yi za a samu amfanin gona mai tarin yawa za a samu yalwar abinci waɗannan shanu guda bakwai busassu da zangarniya guda bakwai busassu ke kasassu kinaya ne na za ku yi wasu shekaru guda bakwai da za ku yi zaman yunwa da talauci da bari za ku yi zaman rashi rashin abinci to yaya za ku magance wannan matsala shine ce kala tazra'una sab'a sinina da'aban ku je ku yi shuka ku yi noma shekara bakwai da'aban a bisa al'ada ku yadda kuka saba shine da'aba a larabci idan an ce adda'abu adda'abu ana nufin al'adatu tazra'una sab'a sinina da'aban ku yi shuka ku yi noma shekaru bakwai kamar yadda kuka saba idan kun yi wannan fama hasattum fadaruhu fi sumbulihi abinda kuka girbe to ku bashi a jikin zangarniyarsa kakku yi sussuka idan gero ne kar a je a sussuke shi a sa shi a buhu idan dawa ce kar a je a buge ta a sa ta a buhu haka ma idan masara ne kar a je a barje ta a sa ta a buhu fadaruhu fi sumbulihi kalmar as-sumbul din ana nufin zangarniya wannan shawara ce da annabi yusuf yake ba su amarhum bi tarkil hintati fi sumbulati litakuna abqa ala zamani wala tafsudu ku ji wani sirri ina manoma idan mutum yana son amfanin gonarsa ya daɗe kada ya lalace kada ƙwari su cinye to idan ya girbe amfanin gonarsa kada ya sussuke shi idan masara ne ka je ka zuba ta a ɗaki ka batta a jikin totuwarta sai ta yi shekaru ba ta komai ba idan kaga ta lalace to ka cire ta kasa ta a buhu ne ka gayyato mata ƙwari haka gero ma ka bar shi a cikin zangarniyarsa ka sa shi a rumbu ka rufe sai ya shekara talatin haka dawa ma ka bar shi a cikin sumbul ɗinsa shine fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun sai dai ku dauki dan kadan wanda za ku rinka ci to kaga wanda za a cikin dole a sussuke shi dan a kaiwa mata su surfa shi su je su gyara a zuba shi a tukunya daga baya a gyare shi qalilan mimma ta'kuluna ku wari kadan da za ku iya ci ku rayu da shi to idan kun yi haka to zai taimaka shekaru bakwai da za ku yi na farin nan to tunda kuna da ajiyayyen abinci ko to kaga za ku kubuta daga nan malamai suke cewa kenan ya halatta idan ana jin tsoron fari ko ana jin tsoron yunwa ko wani talauci da zai iya zuwa a tanadi abinci a aji amma ya za a tanade shi ga inda za a yi mai ajiya ba laifi ba ne ba baya cikin hodin tunda an tanada ne an ajiye don in an shiga wahala a fitar da shi ɗaya ke na biyu kuma ashe wannan magani da muke ajiye abinci muna zuba masa magani wake mun sussuke shi muna ta zuba mai magani wannan maganin da ake zuba masara ake zuba dawa ake zuba wa shinkafa ake zuba wa alkama yana da tasiri a rayuwar ɗan adam da gangan jikinsa yana taimakawa wajen haɓakar wato cututtuka a gangan jikin mutum sau da yawa wasu cututtukan suna da tasiri ne saboda magani da aka zuba masara aka je ba a wanke ta wankin kirki ba aka je aka niko maka ko zo ka tuka ko cinye ta kenan kaga da fulani ko kuma manoma da hausawansu da fulaninsu suna iya fahimtar wannan su rinka ajiyar kayan abinci a cikin zangarniya irin rumbu namu da ake na iyaye da kakanni a da to da za a dade ana cin moriyar abinci kuma za a samu fresh abinci dukkan abin da aka shigar da shi aka kawo shi na kayan abinci aka sassa masa wannan chemical chemical maganin nan to fa gaskiya yana da illa ya kamata ku sani hatta noman rani din nan da ake wanda ake zuwa ana ta afkawa masara takin zamani salad a sa mai takin zamani kokomba a sa masa takin zamani wani ne a sa masa takin zamani wallahi yana da side effects yana da illoli a gangan jikin mutum shi sa akwai mutanen da suna dabara ko salad za su siya ko kokomba za su siya sun fi so su samu wanda aka yi masa bayi da ruwan kogi kuma aka sa masa taki na kashin dabbobi ko na shanu ya fi lafiya ya fi albarka amma wannan wanda ake zuwa je a ta afka mai taki wallahi yana da illa wannan takin baturen a ido yana hura ainihin wato ciyawa ta habaka ta yadu to tasirinsa baya karewa a gangan jikinka zai kammala kwarai da gaske kamar kaza gidan gona ne ku yi haƙuri masu kiwon kaji yau karatu ne biyu ta kai fazaru fi sumbuli ne ya hau yau likitoci suna faɗa yau da gobe wahala ma ta bayyana wa mutane sun gane duk wanda yake son zaman lafiya ya nisanci wannan kazar batura a yi haƙuri fi masu sai da kaji yawa ya kamata kuma mu yi bayanin matsalolin ta ko yawa wannan da ake bankare ta a bakin titin nan haka bankararriya ko yawa tana da yan matsaloli sosai ana musu allurai ana tura musu magunguna na zamani to wallahi waɗannan alluran da suke sa kaga kaza ta yi sati uku hudu ta girma ta gama girma kaga kaga kaza sati bakwai da ƙyar take tafiya shi yasa duk wanda yake cin wannan kazar ba kana ga haka take tafiya niƙiƙi ba wallahi kana cin ta kai ma haka zaka zo kana tafiya niƙi niƙi niƙi niƙi saboda allurar tasirinta yana kammalawa ne a gangan jikinta an soka mata allura yana taimaka tasiri an zo an yanka ta ana yankawa allura bata gama aiki ba ka zo ka cinye ta kana cinyewa sai ya bi jikinka kawai yanzu yanzu zaka zama kato yanzu yanzu so wace kaza ce tafi daɗi wacce ce tafi lafiya ba wai dan ina da kazar gida ko ina da kamfanin sai da kazar gida ba amma kazar gida ita ce lafiyayya duk wanda zai ce kaza ya ce a bashi ta gida a yi haƙuri ba ku yi haƙuri saboda akwai cututtuka ya kamata in abu yana cutar da mutane a yi bayani da yawa yawan wallahi hawan jini ciwon suga ciwon zuciya da ke kama mutane sabar maiko da mutane suke ci da wannan cholesterol da yawa a ga mutum an kama su wannan kazar malam ba a sa mata mai fa wannan kazar baturin ba a sa mata mai ba ruwanka da man gyada ko man kwantalura kana afkata a tukunya za ga mai yayi sama kawai gaba daya ka zo ka ɗebi wannan man kana kana jin daɗi wayo almaut kwarai da gaske kana matso da mutuwa ne kusa da kai za ka ci za ka kumbura za ka ji ka ƙoshi ko ba ka bane ba to amma kuma zai maka illa a gangar jikinka mai zai maka yawa ya toshe majarar daminka blood circulation naka ya samu matsala hawan jini ya same ka hawan jini yana da ɗan'uwantaka da ƙawance sosai da ciwon suga da an samu ɗaya sai ɗaya ya zo ya ce shi ma gashi nan ya zo sai ciwon zuciya sai ciwon kafa sai ciwon gadon baya sai asibiti sai kaza sai a ce sai a yi haƙuri kuma kwana ya ƙare kwarai da gaske cholesterol ne yake mutane yawa a yi wanda shi yasa ake cewa mutane su nisanci zaki su nisanci wannan ainihin wato shuga don yana taimaka wajen haɓaka mutum da kumbura shi yanzu yanzu sai ka kana haɓaka kana kumbura kana ta yin jiya kamar tumatir so ya kamata mu kiyaye yawa ka ku ɗauka kawai wai wai aya da hadisi za mu rinka karantawa muna fassara muna bayani can ɗin ma muna da jawabin da za mu yi ƙwarai da gaske in wani kuma ya ce ba haka bane ya zo ya faɗa kuma ba ku shawara duk wanda yake so ya cika za ya more mata ya ji daɗinta to ya rinka ɓare ɓawanta wannan bawon bayan kazan nan bom ne haɗari ne kasan mai daɗin nan akwai ɗanɗano akwai daɗi to zaman lafiyar ka shine ka ɓare shi ka zubar da shi shine man shine kitsan shine waye kakkaci likitoci suna cewa ko yara ma a daina barin suna ci saboda illa ne naman kawai farin naman shine shi ma kare yawa sannan shi ma abin da ya fi daɗi ya fi kyau a gasa ta ba a soya ta ba gashi kun san akwai bambanci tsakanin gashi da dafi da soya yawwa dafi dai ba sai na yi jawabi kun san dafawa soyawa ma kun sani a dafa ta a zo a sa ta a mai ko ta nitse a cikin mai ta juyawa bayan man da ke jikinta a daɗa ƙara mata wani mai sai ka zo kana cin soyayyar kaza kana jin daɗi shi ma wallahi malam illarsa ta fi amfaninsa yawa to amma me ne zaman lafiya a gasa maka ina gawayi din nan in za ka cika za ka sa a gida a gasa ta e gashin dutse ko gashin gawayi yawwa to shine za ka kana ci kana cin ta sai ka rinka ganin ka a murɗe ka sa akwai wanda za ka ƙato ne amma murɗaɗɗe ne ba wai ƙato mai irin ƙiba ta kajin turawa ba laɓatar laɓatar la ka ga mutum ƙato in ya cire dantsansa sai ga yadda ka san wato wata igiya ne aka ɗaura ya murɗu saboda yana motsa jiki ya kori kitse to in za ka ci nama na taba baku labarin maza ya kamata su mai da hankali akan gashashen nama ko? Barai da gaske gasasshen nama da albasa yana da amfani ga ɗa namiji su kuma mata ku ba su je su- su ci soyayyen su ci dafaffen su dan hada da maikon ma ba laifi amma kai namiji kana wani kana maiko a jikin kana labatar labatar ba harka ka bace ba kai ai madakin dawa ne ai to fa zaru bi sumbulihi kenan mu je malam na ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ya ci gaba da fassara musu abin da zai faru to annabi ne ya ce bayan kun yi wannan kaga kaga tanadi kenan ko sai ce to summa ya ati min ba'di zalika sab'un shidad bayan shekaru bakwai da za ku yi na noma a samu amfanin gona to za a samu sab'un shidad wato wasu shekaru guda bakwai sinina mujdiba shidad shekaru bakwai na fari da rashi da shiddatiha ala nas mutane za a shiga cikin talauci da bukata ya kulla ma qaddamtum lahunna za su cinye duk abin da kuka gabatar musu kuka tanada musu wannan tanadin da kuka yi in ba kun yi da gaske ba waɗannan shekarun sai sun cinye duk abin da kuka tanada min at-ta'ami malamai suka ce adafa al-akla ila sinina ala tariqi tawassu'i ya danganta cinye amfanin gona ga shekaru cewa shekarun za su cinye wani alat tawassu ne ana nufin wato yau da gobe za ta cinye abin da kuka tanada din illa qalilan mimma tusinuna sai dai kaɗan daga cikin abin da kuka ɓoye tuhurizuna wa tadakhiruna lil bazri sai kaɗan wanda kuka ɓoye kuka tanada dan ku yi ku mai da shi a matsayin kiri ko iri wanda za ku rinka shukawa to wannan kan shekarun ba za su cinye ba kaga wannan yana nuna musu za a samu wadata shekara bakwai to ku yi tanadi a wannan shekara bakwai din abinda ku tanada din shine kuma shekaru na bakwai na talauci din za su zo su cinye wannan ainihin wato abinda ku tanada kaga yana yana musu fassarar wannan mafarki da wannan sarki ya musu kenan lalle wannan sarki ya zo da mafarki na tsiya kenan to ma- bayan wannan me zai faru malam ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون Allah yake sun mai ati min ba'di zalika amun sannan bayan haka za a samu wata shekara da za ta zo fihi yughasun nas a wannan shekara ne yughasun nas za a ta yi wa mutane ruwan sama wannan yughas ana nufin yumtarun za a ta ruwan sama kuma yughas daga algaisu ne kun san algaisu mamakon ruwan sama ko ana addu'a Allahumma anzil alaina alghaisa wala taj'alna min alqanitin ya Allah ka saukan mana da ruwa shine alghais yughasun nasu za a yi ta saukarwa da mutane wato ruwa wasu kuma suka ce yughasun nas za a kubutar da mutane daga ainihin wato yunwa din nan da wannan talauci cikin shekaru bakwai wa fihi ya'sirun kuma a cikin wannan shekara ne za su samu kubuta daga bakin ciki da fari shine ya'sirun ayyan juna min al-kurubi wal jadabi kenan an gane ko laraba suna cewa al-asaru ba al-asru ba fa jama'a al-asaru بفتح الصاد العصر abinda ake nufi da al'asaru da al'usratu bisadi ana nufin wato annajatu ko almanjatu kubuta kenan wal malja kenan fihi ya asirun wato a cikin wannan shekara za su za su kubuta a kira'ar hamza wal kisa'i hamza da kisa'i fihi ta asiruna thumma ya'ti min ba'di dhalika amun fihi yughasu nasu wa fihi ta'siruna a maimakon wato ya asiruna din kenan kenan li'anna al- kalama ala al-khitab kenan abokin zance ya- yake yi wa wasu kuma sun karanta da ya kamar yadda muka karanta kenan raddan ila nas ila nasi mana ya asiruna yani ya asirun nasu kenan an gane ko yawwa to wasu malaman suka ce ya asiruna daga tatsa ne za a zo a samu wata shekara da za a samu wannan wadata har za ku zo kuna tatse inabi ku tatse zaituni ku rinka samun ainihin mai ku tatsi inabi ku rinka samun giya ku tatsi riɗi kuna samun mai shine fihi ya asiruna daga asara kenan ya asiru na tata da sauransu to wannan kenan Allah ya musu albishir za a samu wata shekara kuma da za ta zo ta wanke wannan wahala din an gama fassarar mafarki wai wannan bayanin duk waye ke faɗa annabi yusuf ya gaya wa wa ya gaya wa dan aiken nan da ya je tambayo fassara ko to yanzu ya gaya ya gama fassara masa shikenan zai dauki abin hawa zai koma wajen sarki ya koma wajen sarki ya je ba shi labari to me ya faru malam وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ka ɗauka yanzu gashi ɗan aiken ya dawo ya bawa sarki labari ai sarki da ya ji labarin fassarar mafarkin nan jikinsa ya ba shi kai wannan magana da ake faɗa tana zuwa ne daga waje na ilimi tana zuwa ne daga waje na ilimi ya ce to ituni bihi ku zo min da shi ma'ana mai fassarar mafarkin nan ku zo min da shi ba kuma manta ko gashi Allah ya kawo lokacin da annabi Yusuf zai zo ya fito araha kyauta fa qala al malik utuni bihi ku zo mun da shi a ji a ɗauko Yusuf a kawo shi falamma ja'ahu rasul yayin da dan aike ya zo wa annabi Yusuf cewa sarki ya ce a neme ka ka zo to shi ma kuma yanzu yusuf zai yi nasa mulkin ai kwarai da gaske ai kwarai kuwa sai ce ba zan je ba ba zan je ba sai da sharaɗi dan me aka kawo ni nan kurkukun sharri aka yi mun aka yada aka ce nayi kaza nayi kaza so ba zan koma in je ne wa wani sarki aiki ba sai ya yi bayanin cewa abinda aka tuhume ni da shi ban aikata shi ba sai an yi bayanin ni dinnan wankakke ne an bayyana bara'ata wala haka ake so ka zama mai yanci ka zama matsoraci ba ka iya bayanin neman hakkin kama ba ka iya yi ba yanzu inda kai ne kana rawar da mun gode Allah saka da Allah ba an je an lika maka sharri kuma an ce za a yi amfani da kai sai ka ce a'a abinda aka yi min na sharri da ƙaryar da aka min sai an rubuta an yi jawabi an yi bayani cewa ni na kubuta ni bai shafe ni ba wannan abu da aka yi haka Yusuf ya ce kalar je ila rabbik ya ce koma zuwa wajen mai gidanka annabi yusuf bai ma ce wai sarki ko wani ranka ya daɗe ko yallaɓai ko waye ba ya ce koma wajen mai gidanka fas'alhu ma balun niswati lati qattana aydiyahunna ka fara mai tambaya kafin ai mai fassara mafarki tukunna ka ce yaya labarin matan nan da suka zo gidansa suka yayyanke hannayensu bai yi bayani akan ambatan matar sarki da kuma irin abin da ya faru ba don girmama sarki sai ya kauce mai ya ce ka tambaye shi yaya labarin matarsa da ta zo ta neme ni a gidanta ta ce kaza to saboda girmama masu sarauta sai ya kawo da lamiri sai ce a tambaye shi a labarin matan da aka tara a gidan sarki suka yayyanke hannunsu me ya faru abin da ya faru din nan waye ne da laifi inna rabbi bi kaidihinna alim lalle ubangiji na masani ne dangane da kaidin waɗannan mata lalle ubangiji na ya san makircin waɗannan mata inna allaha bi sani'ihinna alimun abinda suka aikata Allah yana sani ka je ka tambaye shi ya baka labari ni ne da laifi ko kuwa dai wani ne da laifi ko wata ce da laifi ku duba anan inda za ku fahimce ni da wuri sukan mata mai laifinsu matan na ai kiransu aka aka gayyace su kawai su zo aka turo annabi yusuf ya fito wato yana so a koma kan asalin kissar me ya faru har aka tara matan nan suka zo suka yi yanke hannunsu aka ɗauki alhakin suka yi yanke hannunsu ita wannan mata da ta gayyaci matan nan da ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza waye ne mai laifi kafin na zo tukunna kuma ina shaida muku lalle Allah ya san makircin mata duk wanda matarsa ta yi mai makirci kawai ce mata inna rabbi bi kaidihinna alim Allah kuwa lalle ubangiji shine ya san makircin mata mata akwai makirci Allah ya tsare mu eh ba fa cewa ne mata makirai bane cewa ne mata akwai makirci eh kai kokari ka lallaba Allah raba ku lafiya arama mu je me ya faru قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه eh قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين dan aike koma ya je ba da labari wa sarki ya ce kaji kaji ga abin da yusuf ya ce to sarki tunda yana bukatar jawabi daga wajen yusuf sai ya ce a tara masa mata waɗannan mata da aka gayyace su su zo su sake dawowa ita ma matar tasa ta zo to ga matan nan sun haɗu ga kuma matar sarki ta zo sai shi sarkin ya ce da su ma khatubu kunna izrawattunna yusufa an nafsihi wai me sha'aninku me lamarinku kalmar ma khatubu kunna khatubu kunna sha'anu kunna da amru kunna me sha'aninku me lamarinku me ya faru ne lokacin da kuka nemi yusuf akan kanshi ku duba kai wato su suka nemi yusuf wato dan a rufa asirin matar sarki sai aka sa ta a cikinsu sai aka yi tambayar wa mata gaba daya dan a koye mai laifi wani lokacin akan mutunta mutum in za a tuhumce shi da laifi duk da an san waye laifin amma a tsare masa mutuncinsa da ruwan fuskarsa babu laifi shi yasa aka tara su matan da basu ji sun gani ba saboda tana da matsayi babbar mace ce matar sarki ce ko ba ke uwar gida ne ko sai aka jefa musu tambaya yaya lokacin da kuka nemi yusuf kaga daga nan ma bara'ar yusuf ta bayyana kuka nemi yusuf a kan kansa su suka neme shi kenan an ce kuka ne ana nufin kika ita waccan din ita ake nufi kwarai da gaske ulna hasha lillah waɗannan mata gaba ɗaya sai suka ce hasha lillah daidai yake da a'uzu billah ma'azallah Allah ya tsare mu ma alimna alaihi min su mu ba mu san wani mummunan abu akan Yusuf ba ba mu san khiyana akan Yusuf ba ba mu san yaudara da ha'inci akan Yusuf ba ma alimna alaihi min su wai an ce wai mara gaskiya ko a cikin ceku ko a cikin kogi ko a cikin ruwa gumi yake yi an zuba mutane ne ana nema wani mara gaskiya kowa fa yana linkaya ana cikin ruwa gaba ɗaya sai aga wani yana ta shar kaba gumi ka ce ya ka kai ne mara gaskiya ana cikin ruwa kana gumi kenan akwai wata damuwa da tsoro a cikin zuciyarsa da yasa yake yin gumi baiwa Allah nan mata sarki ana tambaya bayan saura mata sun ce ma'adallah hasha lillahi ma alimna alaimin su قالت امرأة العزيز سيما تسركي تتي الآن حسحس الحق ينزقس كيا تبينا كلمة حسحسة على عرب تانا نفن زهرة وتبينا al'ana hassasa haƙu ai al'ana zahara wa ta bayyana haƙu yau fa yanzu gaskiya ta bayyana suna jin tana jin tsoron kar a mata shaidar sharri ta ce ana rawattuhu an nafsihi ni da kaina ni na neme shi a gaban matan ta faɗa da ku ta kira su ta musu azaba ta kare ta abu ta ce ana rawatu an nafsihi ni ne na nemi yusuf ga kan kanshi wa innahu lamina sadiqina kuma wallahi yusuf yana cikin masu gaskiya ka ji sakon da matar ta faɗa ko yanzu yusuf ya baranta ko bai baranta ba wacce ta yi aikin ta wanke shi ko ba ta wanke shi ba to shine ya ce ba zan yi wani jawabi ba sai an wanke ni an tabbatar ba gaskiya ba gaskiya bane abin da aka mun sharri sannan kuma wannan yana nuna daure shi da aka yi akan kurkuku an a cikin kurkuku an daure shi daure na zalunci kuma wannan yana nuna mana ashe zai iya yiwa a daure ka daurin zalunci ko ba haka bane kwarai da gaske malam me ya faru ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين تشي ذلك أي ذلك الذي فعلت وأن أبننا أيكتا ناين ليعلم دنشي سركي يسني anni lam afwan yace kai shi annabi yusuf alaihi salatu wasalam shine yake faɗa wannan abin da nayi na mayar da dan aiken nan cewa baran fito daga kurkuku ba sai an wanke ni daga laifin da ake zargina ba rashin ladabi da biyayya ga sarki yasa ne haka ba liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi dan shi sarkin nan ya sani ni ban ha'ince shi a boye ba ban ha'ince shi akan iyalinsa ba kar ya ɗauka baya nan na keɓance da iyalinsa na yi wani abu shine mana lam akunhu fi halati ghaibatihi ban ha'ince shi ba lokacin da baya nan wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin kuma lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya shirye da makircin masu wato ha'inci wana ya kamata sarki ya sani Yusuf bai ha'ince shi ba ya kamata sarki ya sani matar sarki ita ta nemi Yusuf shi sa ya ce a koma a je sai gaskiya ta bayyana dan ya gana fito da kurkuku kada ya rinka min ganin ni na hayince shi akan iyalinsa to jama'a yana da kyau idan mutum ya yi an zarge shi da wani laifi ya bi hanyar da zai bi ya tabbatar an wanke shi an yada wani abu a rediyo ai wani yayi kaza wani yayi kaza aka zalunce ka dan baka da baki sai da lokaci ya tsawo daga baya aka ce bari a fito da kai ka yi hakuri an yi bincike sai ka ce a'a bayan binciken da aka yi to kuma sai an yi wa mutane bayani cewa zalunta ta aka yi wannan abun ban yi shi ba wani bawan Allah ya zo masallaci ya ajiye mashin ɗinsa ya shiga masallaci da ya dawo yana sauri wani ya yi fakin ɗin mashin ɗinsa kusa da nasa mashin ɗin kuma iri ɗaya ne mashin ɗin kuma daman masallacin ana ta zargin ana satar mashin ana satar mashin ya aka ya aka da ya zo ya manta bai kula ba yana gaggawa sai ya kokarin kakaba makullinsa a jikin ɗin mashin ɗin wani mashin ya ki budewa yana cikin haka sai ga mai mashin ɗin ya zo kawai sai aka kama shi barawo barawo barawo ya ce wallahi ba barawo bane mashin dina ne barawo barawo to ka bude shi yayye ya bude sai daga baya ya fahimta ce a ku yi hakuri a shiga mashin dina nan ina duka cin mutunci ba wane ne wane ne aka ja shi aka yi ta wulakanta shi ba dai abin da ba a cewa kaga an zalunce shi an zalunce shi to sai daga baya da aka zo aka bincike aka samu cewa me ba mashin ga nasa nan a kusa da wurin yanayi ne na rayuwa ya saka ya manta to aka dawo da shi to in an dawo da shi ana a ƙa'ida ya kamata a yi bayani a masallaci jama'a bawan allah nan da aka kama shi har aka dake shi aka masa gaza cewa ɓarawon mashin ne an yi kuskure lalle ba barawo bane da mashin ɗinsa kuskure aka samu kunji kunji kunji dan a wanke shi saboda nan gaban ya zo masallaci nan kar a ce ga barawon mashin to irin wannan abubuwan suna faruwa wani wallahi malam mota ne banki ya je shi ma ya fito daga banki sai zo zai shiga motarsa yana sauri bai kula ba kawai inda ya fakin din motarsa ashe wani ya zo ya daɗa yin fakin a kusa da wurin yana zuwa sai zo yana kokarin soka makullin motarsa a jikin motar wannan kuma iri ɗaya ne motocin ana iya faruwa a samu mota iri ɗaya yayye abu ya gagara kaf sai aka kama shi barawon mota barawon mota to yana iya faruwa a yi wa mutum wani abu ta dalilin kuskure ko na makamancin wannan mutum ya iya shiga gidanka watakila ya je ka turo shi gyaran wuta bai gaya baka gaya matarka ba ya shigo gida watakila bai nemi izini ba ko kuma an yi wani kuskure ko matar ba ta nan ko kuma dai tana nan din yaya aka an samu kuskure ya shiga aka kama ihu barawo barawo an kama shi kaza da sauransu ko an bashi an ce zo ya gyara inji aka dauka barawon inji ne aka yi mai duka aka yi mai kaza to dole sai an wanke mutum duk abin da aka zargi mutum wanda ba shi yayi ba kuskure ya sa wani yanayi to ya kamata a wanke shi ana samun matsaloli a rayuwa kuma ya kamata kula wani bawan Allah yake gaya mu yake cewa ya shiga kasuwa wata rana wani shago zai sayi kaya yana dubawa yana dubawa yana dubawa to da wayarsa a hannunsa ina fatan kuna fahimta sun zauna an kama irin ruwa ya sha din nan ya zauna ya dauki wayarsa ya yi receiving call ya dan ajiye ta ya dauke ta ya mai da ita aljihunsa ya ci gaba da duba kaya ashe mai shagon shi ma ya ajiye tasa wayar sai ya manta cewa shi din ya dauki tasa wayar ya sa ta aljihu da ya zo kawai sai ya dada daukan wayar mai shagon da ya ganta sai da wayar mai shagon sai ya rufe sa ta aljihu mai shagon yana kallonsa ya yi shiru ya zuma masa ido ya kyale shi ya gama hada kaya yana dubawa da karshe kaya ma dai bai ma sai kaya ba sai shi shi bai ma ga wanda ya masa ba ya juya zai fita sai mai shago ce sai ka ba mutane waya su ba mai shago ce sai ka bani waya ta da ka dauke yace ni na dauke wayar ka sai shi gafara da lakar kamar abin da wallahi zan yace malam dakata da Allah ni na dauke wayar ka yace duba aljihunka yana sa hannu ya dauko waya sai ya ganta ya shiru ya mika masa ce gashi Allah shine shaida ya ce gashi Allah shi ne shaida me yake nufi da Allah shi ne shaida wallahi ni ba barawa ba ya ce babu wani bayanin da zan iya musu su gamsu yana dubawa ya ga wayarsa aljihu ya ga wayan mutum na aljihu ya yi mamaki ya ce ba dan ba dan sai ɗauka aka aka sa masa ya miƙa masa ya ce gashi Allah ba ka guri amma Allah shi ne shaida gafara da Allah mai kanti aikin banza mutanen banza kurin kuna zuwa ku fake da manya manyan riguna kamar mutanen kirki barayi ne ku kaza kaza yace ba yanda zan yi da shi yace malam da mutunci na ina da shagon nima yafi wannan din da darajata da kimata nima waje ma nake fita ina sayan kaya amma kaga abin da Allah ya dora mu na tsautsayi to wallahi na iya faruwa ذلك ليعلم أني لم أكنه لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين Yusuf ya ce ya sani ni ban ha'ince shi ba ko ba haka bane ba yawwa to kuma sai ya yi wani bayani don wannan maganar da ya kamar nau'i ne ya tsarkake kansa ko to sai ya sake cewa me وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم سيسو بيتشيغ بودتشيوا وما أبرئ نفسي نيبا بأتركك كينا نكي با من الخطأ والزلل وأزكيها ban ce muku ni bana yin kuskure ba ban ce muku ni kafata ba ta iya zamewa ta zobe ba innan nafsa la ammaratun bisu lalle rai mai yawan umarni ne bisu da sabon Allah ai la ammaratun bil ma'siyati illa ma rahima rabbi sai dai wanda ubangiji ya yi masa rahama ya kiyaye shi ma anan tana nufin man illa ma rahima rabbi illa man rahima rabbi an gane ko fa asamahu kenan ma bi ma'ana man kamar yadda Allah ke cewa can fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ai ana nufin fankihu man taba lakum minan nisa'i ko ba haka bane ba to illa man rahima rabbi sai wanda ubangiji ya tsare shi waye sune mala'ikun Allah sune asamahumullahu azza wa jalla wanda Allah ya tsare su ba sa yin sabo kuma Allah ya kiyaye su ba su da sha'awa mala'ika bai da sha'awa amma dan adam yana da sha'awa sai ce to matsar wannan tawadu'u ne na annabi yusuf alaihi salatu wasalam abinda annabi yusuf ya faɗa daidai ne to amma Allah ce fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kanku kar wani ya zo ya tsarkake kanshi ko yaya dai a tafi dai a haka bari mutane tsarkake ka ba wai kai ka tsarkake kanka ba illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim Allah sarki annabin Allah kenan wai bayan wannan jawabin da yayi na cewa shi ba shi yayi ba kuma shi ba maha'ini bane to yana ga kaman wai akwai nau'i na tsarkake kansa sai ce inna rabbi ghafurur rahim in ma nayi gafara in nayi ma nayi kuskure to lalle ubangiji na mai gafara ne kuma mai jin kai ne yayin da uzurin Yusuf ya bayyana kuma amanarsa ta bayyana ga wannan sarki to sai me kuma sarkin ya ce nan gaba wa qala al malik tuni bihi astakhlisuhu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al yawma ladaina makinun amin yusuf ya samu matsayi yayin da ya ji wannan jawabi wa qala al malik tuni bihi ba sai Yusuf da samun matsayi ba sarki ya ce ku matso mun da shi ku kawo mun shi astakhlisu li nafsi zan sanya shi ya zamanto cikin wato special advisors dina shine astakhlisu li nafsi zan keɓance shi da kaina na kusa da ni dan fadata dan dab da ni ka duba mutumin da aka kai shi kurkuku yanzu ya dawo a fada sarkin ma shine na gaba to nan gaba zai zama ma shine sarkin muna nan muna tafi za ku ya zama sarki ya saka rigar sarki ya saka hular sarki kwarai daga garin gaba ɗaya sai ya dawo hannun yusuf bi mashiyatillah to shine amfanin haƙuri kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri za su yi ma duk abin da za su yi ma su bulakanta ka su tozarta ka ta sa ka wankin kayan 'ya'yanta ta ce ka je ka siyo mata kaza ka dawo ya zazzage ka yaro ne kai a kasuwa a daka matsawa tashi ka tafi mutum banza baka da kirki baka san mutunci ba ka yi haƙuri wata ran kai ne zaka zama mai gidan nawa nawa yaron shago ya zama shi yake ba wa mai gidansa kaya wallahi bawan Allah ya ce ya ce malam ba abin da ban yi ba a kasuwan nan mu muka yi dako a kasuwan nan muka yi dako muka tsince leda mu alhazai suke aika mu sai musu abinci in sun zo daga ƙauyuka za su kaya alhaji na ni yake turawa in siyo ruwan sanyi da coca cola wa customers in an sai kaya mu muke ɗauka mu raka mutum har rokarsa mu ɗora masa ma yau gani na waye gari a kasuwar nan karaf kacaf in dai kaya kaza kaza ne ana zuwa wurina sai dai a fatiya ni ne dila ni nake barwa sai ya waye gari Allah mai juyin juya hali Allah mai juya dan adam irin juyin waina ta sama ta dawo kar ta kar ta koma sama yaron nan malam lokaci yayi har ya zo ya samu dama yana dan harka yana dan harka yana harka yayi karfi shi kuma wancan alajin Allah ya rike abin ya dawo da shi baya in takaice muku zance sai da ya dawo wancan mai gidan ya talauce shagon ya kare gaba daya kadarorin suka kare gaba daya komai ya zama karka kuma rayuwar ta zo dole sai an nema ga yaya ga jikoki yana rabar raba a kasuwan sai ya koma sai aka ce ga yaron ka nan yayi kudi ka rinka zuwa ana baka kaya mana to amma yaro na ka ce gani Allah arziki ne ka je ya baka sai ya koma ya lallaba ya je ya ce abin nan shi mai gidan in ya zo sai ya ce mai gida ka duba yaronsa ne tun da karban kaya zai ce mai gida da Allah a bamu kaya sai shi ma ya ce mai gida to a karbi na kaza yana ce masa mai gida shi ma yana ce masa mai gida wani abu na rayuwa kenan to haka Allah yake lamarinsa duk wanda ya kai wani matsayi ya wulakanta na ƙasa da shi to zai sha mamaki yanzu wannan sarkin gashi ya daure annabi Yusuf a kurkuku matarsa ta masa kaza ta masa kaza to za a wayi gari annabi Yusuf din zai zama shine ma sarkin garin gaba daya kar ku manta wannan Yusuf din da ya fada aka jefa shi a rijiya kar ku manta wannan Yusuf din da aka yi ta dukansa aka masa kaza kar ku manta wannan Yusuf din da aka kai shi kasuwar bayi aka daure shi a tike kar ku manta wannan Yusuf din da matan nan ta yaga masa riga ka tuna zaman kurkuku amma yau gashi ya zama abin da ya zama ku zo min da shi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin yayin da shi ainihin dan aiken wato ya zo wajen Yusuf ya ce to ka je ka amsa kiran sarki yanzu malamai sun ta bayani lokacin da zai rabu da 'yan kurkukun ya tashi ya musu addu'a ya roƙa musu Allah ya musu kaza ya musu isani ya kyautata musu dai tun da yanzu zai tafi yanzu gashi nan mun zo cewa ha ga Yusuf din an dawo za a tafi da shi zai tafi wajen sarki kenan to sai da ya zo sai sarkin ya ce da shi innaka al-yawma ladaina makinun amin a yau ya kai Yusuf a wajenmu kana da wani matsayi almakanatu kana da wani ɗaukaka filjahi aminun kai mutum ne mai matsayi mai gaskiya a wajenmu za mu mutunta ka ya yusuf za mu kimanta ka ya yusuf za mu matso da kai kuma yau kana cikin 'yan fadata na kusa da ni yana zuwa barka ga barka ga hikima irin ta annabawa tunda yanzu yusuf ya san yanzu zai yi aiki an yadda da shi ko ko ba ka bane ba ya san an yadda da shi an amintu da shi to yace to ba zai zo ya zaman fadanci kawai ba me yace قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم Allahu akbar yusuf kenan sai ya duba wurin da zai yi aiki ma addininsa sai ce tunda ka yadda ni mai matsayi ne mai mutunci mai gaskiya ne ij'alni ala khaza'inil ardi to ka sanya ni akan wato taskar dukiyar ƙasar nan gabaki ɗaya kayan abinci da kuɗi da dukiya da dabbobi na masar gabaki ɗaya kame da ni babban treasurer ko wani babban ma'aji da zan rinka kula da wannan dan ni inni hafizun alim ni mutum ne mai kiyayewa alimun kuma masani hafizun lil khaza'ini mai kiyaye dukkan wata taska ta dukiya da aka bani alimun bi wujuhi masalihiha kuma ni masani ne a inda ya kamata a sanya dukkan wata dukiya hafizun alim wasu malamai suka ce katibun wa hasib ni sakatare ne na iya rubutu kuma na iya lissafi kuma zan kiyaye duk abin da ka bani a jiya kuma ni masani ne akan nauyin da ka dora mun ba zan cuce ka ba ba zan zalunce ka ba a nan malamai suke cewa lokacin da mutum yake ganin shi ya cancanci wani abu ba wanda ya fi shi cancanta ba wai don yaban kai ko don kokarin ya nuna shi ya fi kowa ba ka san ba wanda ya fi ka cancanta kuma ka san kana da kyakkyawan manufar da zaka iya tsare wannan abu to ba laifi dan ka nemi a baka ka kula da wurin lokacin da ake shugabanci barna ta yi yawa ta'addanci ya yawa kuma kaga Allah ya baka matsayin da duk ake nema duk takardar da ake nema matsayin da ake nema na a zama shugaba kana da shi amma mabarnata sun yawa su suke fitowa ba laifi bane dan ka fito tsakani da Allah ba wai dan neman shugabancin ba a'a dan ka kubutar da mutane daga cikin halin da suke ciki na kakani kayi to ba laifi bane dan ka ce a saka a baka shugabancin gari ko a baka shugabancin kaza dan zaka kiyaye dokar Allah wannan babu laifi bane nan ne ya halatta mutum ya nemi mulki a lokacin da ba wanda ya fi shi kuma yana ganin ya cancanta amma in ba haka ba manzo Allah ya faɗa hadisi ku duba kitabul imama a cikin sahih muslim duk wanda ya roƙi duk wanda ya nemi mulki duk wanda ya nemi shugabanci manzo Allah ya ce Allah ya cire hannun taimakonsa akan shi bai halatta ba wani ya fito ya ce an naɗa ni in zama shugaba ya ce duk shugaban da ya ce a sa shi ya zama mai mulki ya zama shugaba ya ce to yana faɗa wato taimakon Allah da kulawar Ubangiji Allah ya ɗauke shi da kansa sai Allah ya ce to gaje kai ta mulkin kai amma duk wanda ya zauna nemo shi aka yi saboda ya cancanta aka ce ka fito don Allah don ka zo ka mana shugabanci saboda za ka iya to wannan ne yake tare da kulawa da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu ya muke mutumin banza ma mashayi zai fito yana cewa sai mu yan iska suna zuga suna sai kayi yana kada riga yana wallahi sai mun yi wallahi mulkin garin nan sai mun yi shi wai yanzu bara waka ake wa mutane a gidajen rediyo wane wane zamanin ka ne ka ci ka more ka yi kaza kaza zamanin ka akwai wani wanda yake da wani zamani nasa wai mai zamani wai kai menene ka rabu da mai zamani shine naka ne mulkin ka ne kai kaji ba kai kaji ba kai wato shi sa malam mulki da jahilci ba abin da ya fi shi muni wallahi ai bai kamata mutum ya bari wani mawaki zo yana zuga shi akan wai wai wani yanzu lokacin ka ne kayi abin da ka ga dama kayi kaza kai ana fadawa a jirgin saman zaka bari ana maka wannan ana zuwa a faɗi a mutu ba a sani ba ka je abin nan ka je a maka wannan to jama'a za ku iya gane wani abu guda kun wannan magana annabi ne ya faɗe ta shi sa za ku muke wahala yanzu mulkin ana ta yi duk wanda ya tafi sai ka ga ana ta zagin wani wani bai yi ba wani wani bai yi ba wani ya tafi sai ya tafi na bayan su sai ya fi shi muni me yasa saboda Allah ya zare albarka a cikin abu kuma yanzu mulkin ya zama waye nawa wa zan dora ba wai waye cancanta ba bai waye yake da criterias waye ya dace ba waye amini ba waye mai mutunci ba mai gaskiya mai amanar mai mutuncin ma ya kasa za a yi fada za a yi da shi ba a san shi gashi nan muna gani wanda duniya ta yadda yana da yan shugaban kasar nan namu kowa makiyinsa ya san cewa an yadda cewa ba barawo bane ko ba komai ka ajiye komai an yadda cewa baya sata ba wanda ya isa ya fito ce yayi sata kuma ya kalubalanci mutane ya rantsi ya ce a gidajen kafafen yaɗa labarai ce wallahi tallahi ya rantsi da Allah da alkur'ani da ya imani da shi a matsayin sanar musulmi bai taba cin kwabo ɗaya na gwamnati ba bai taba ba ya ce kuma haka yake nema ya mutu bai ci ba wannan duniya ta yadda kuma ya yi rantsuwa ce kuma ba zai bari yana sane wani ya ci kwabin gwamnati ba amma yanzu ka duba yadda ake maki talakawan da suka yi ihu wayo Allah mun shiga uku Allah ka mana canji yau su ake zuwa ake sa suna fita gidan rediyo suna zagi an yi mana kabilanci an mana rashin mutunci an kashe mu an yaƙe mu an kwace mana mulki an kwace mana manya-manyan kujeru an hana mu shigo da kaya an nuna mana kabilanci a airport an nuna mana kaza a wuri kaza a wancan mulkin da ya gabata saboda ba namu bane yake amma yau namu din kafin dan kudu ya fito ya zagi shugaban kasa musulmi dan arewa watakila dan jihar su ko na kusa da jihar su ci shi fara fitowa suna zagin dattijan nan zagi tsinuwa la'anta ana nan ana tsafi yan uwa tsafi kun san tsafi ko wasu sun ce spiritually sai sun kashe mutumin nan in ba su iya tsare shi suka harbe shi da bindiga a hanya ba to ko da tsafi sai sun kashe shi saboda ya toshe musu hanyar cin abincinsu na zalunci a ba da mai su rike mai a ba da mai gwamnati ta siyo mai a kawo su rike man su koye shi yanzu mutane tono suke rami iya ganinka ana zuba mai ana ɓoye shi yadda ake ɓoye shinkafa haka ake ɓoye man fetur sai a matse su saboda bakinsu ɗaya kansu ɗaya tunda ya hana su hanyar da za su yi zalunci ma'aikata na ƙarya federal government ta yi sotin ta fitar da ma'aikaci ghost workers makarita wanda babu su a bayan ƙasa mutum dubu arba'in ana ta karban kuɗi kawai a banza kuɗin banza da ake ta tura su account na iska ana ta cire kuɗi ba a san ina ake kai su ba triliyon uku gwamnati ta cire yanzu bajet din nan da za a yi babu ba sai an ci bashi ba duk da rashin kuɗin da ake duk da karyewa man fetur kuɗi har da saura kuɗin da aka tatsa a wurin mutum ɗaya kawai za a samu kuɗin bajet din nan mutum ɗaya kawai an gano mutane suna ajiyar kuɗi mutum ya zuba dola a sokawai dala sokawai gidan kashi a zuba kuɗi mutum ya ɗauki dala dubu hamsin rafa ana bikin yarsa yana ɓare ta yana jefar da ita yana watsa ta mun gani da idanmu da manjagara ana kwashe daloli zalunci cuta ha'inci yaudara duka so sai ka ga wanda yake kokarin ya kawo gaske sai ga ba a san sa wai yanzu wani cewa ya tara mutane yan siyasa sa aikin gonzo gogo shi nan mun zo mun nemi kura kun hana mu kun je kun biya wannan badaurin kun zo kun bashi to gashi nan yan kudin da muke satowa muna baku kuna wahalawa yanzu ai gashi babu su ku dandana kuɗa ku ku gani wai daman kudin sato su suke suke watsa wa mutane a bakin titi satowa suke suna ba wa mutane satowa suke su bayar aje a umra satowa suke su bayar aje a kaza mutum ɗaya ya je siyo babura ɗari uku da kuɗin da isato kuɗin da aka ce ya je ya hanya bai yi ba sai ya zo ya raba mutane don nan gaba suke su zo su zaben sa to yanzu babu babu yanzu sun kuɗin makaranta ba sa iya biya yanzu school fees na rantse da Allah school fees ya gagari mutum saboda ya kai ɗansa makaranta mai mugun tsada da yana satan kuɗi ya ɗauka yanzu abin zai ci gaba yanzu kuɗi babu sata dai babu ƙaf ka leƙa ka leƙa ka leƙa babu yadda za ka iya ɗauka mu muna nan muna ta addu'a a ta tatse su a tatse an gama tarawa a bazo mana su a zo a yi mana aiki mu ma mu dan more ko ba ka bane ba abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuta harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh